إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إنه لا يخفى على أحد ما يعيشه الناس في هذه الأيام من الفتن والمهن ومما داهم الناس من الخوف والجوع والقتل والتشريد والاختطاف وتخريب الديار وارتفاع الأسعار وظلم الحكام مصائب متلاحقة وفتن ومهن متتالية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين عباد الله هذه الحالة الراهنة سنة سنة من سنن الله في خلقه إنه تعالى يمتهن عباده ويفتنهم بالبأساء والضراء ويقول عز من قائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا صب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها خطاياه وهكذا هي حياة المؤمن يبلى بالمسائب التترى ويسعى هو أن يعيش سعيدا في الدنيا والآخرة يكابد هموم الدنيا ويسعى للعيش والسعادة في الآخرة فإما صبر وأجر وإما جزء ووزر أيها المسلم اعلم أن من أعظم ما يضمن للمرء السعادة في هذه الأيام ما يلي أولا الإيمان بالله تعالى والسعي في ممارسة الأعمال الصالحة قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وقال أيضا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهل هناك نعمة أعظم من أن يشعر الإنسان بالأمان وأن يكرمه الله بإصلاح البال ولا سيما في ظل هذه الضغوطات الأمنية والأزمات الاقتصادية والنزوات الأخلاقية والتيارات الشيطانية وهلم جرا وعن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أصابه إن أمره كله إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم ثانيا الرضا بما قسم الله لك والتوكل عليه فرض أيها المسلم بما قسم الله لك تدمن لنفسك السعادة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بهذافيرها رواه الإمام الترمذي وابن ماجه والإمام البخاري في الأدب المفرد ولله ذر الإمام الشافعي فإنه يقول في إهدى قصائده توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزق فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار الأوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني ولو لم يكن, من لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق ثالثا ثالث مما يضمن لك السعادة أيها المسلم ذكر الله تعالى إنه إن, إن لذكر الله سرا في حياة القلوب ودوام راحتها واستقرار سعادتها فعدم ذكره تعالى يقول عز من قائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفي مقابل الذاكرين يقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة دنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند على شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قلنا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين يهترون في ذلك في يهترون في الله عز وجل رابعا إقامة الصلاة فقد روى أحمد عن هزيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزنه أمر صلى وسنده حسن كما قال الألباني رحمه الله وفي رواية لأبي داود والطبراني أن رجلا من خزاء قال أتيت قال ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها وسنده صحيح عباد الله إياك أن تظن أيها المسلم أن السعادة في المال أو الشهرة أو الملك والسلطان فتلك امتحانات وجزء من متاع الدنيا وما عند الله خير وأبقى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد دخرا وعند الله للأتقى المزيد وأما الملك فإن الملك والسلطان فاعلم عبد الله أنه إنما هي أمانة وخزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها كما رواه أحمد وغيره من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى أن الخليفة هارون الرشيد لما حضرته الوفاة قال لمن حوله احملوني إلى قبري فحملوه فلما نظر إلى ضيقه بكى وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ثم قال وهو في بكاء يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وإثم وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم وبالإجابة جدير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد babu shakka abu ne da baya kuya ga kowa daga cikinmu da muke rayuwa a wannan zamani irin bakattar naƙa da mutane suke fama da ita na fitintunu da jarabawoyin da Allah ya jarabce mu da su kama daga kan tsoro da yunwa da yawan kashe-kashe da yawan fitar da mutane daga gidansu da wato garkuwa da ake da mutane da lalacewar dukiya ta kayan noma da arziki da sana'a da yawan wato tashin farashin ababen masarufi da sauran kayan da ake bukata a rayuwa da kuma zaluncin mahukunta da shugabanni ka iya kace wasu fitintunu ne da wasu musibu wanda suke bin bayan junansu kullum kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani Allah ya ce lallai ilaihin sai mun jarabce ku da yunwa da tsoro da lalacewar dukiya da mace-mace da lalacewa 'ya'yan itatuwa sai Allah ya ce amma a yi albishir ga masu haƙuri waɗanda idan musiba ta same su suke cewa mu na Allah ne kuma dama zuwa ga Allah muke komawa yawa musulmi wannan tsarin da muke gani a rayuwa yana daga cikin tsare-tsaren da haka Allah ya tsara duniyar nan Allah yana jarabtan bayinsa Allah yana fitinar su da ababen jin daɗi da na wahala kamar da Allah yake faɗa a farkon sautul ankabut yake cewa wai mutane suna tsammanin a kyale su ne kawai idan suka ce mun yi imani sai su zauna salin alin lami lafiya ba jarabawa wannan rayuwa Allah ya ce lalle hakika mun jarabci wanda suka gabace ku don mu bayyana bambancin da ke tsakanin waɗanda suke bin Allah da gaskiya kuma don a gane makaryata al-imam muslim ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sahabi Abu Sa'id al-Khudri yace annabi ya ce da shi da Abu Huraira suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai wato abin da ke samun mumini na kunci da damuwa da bakin ciki da wahala yace hatta kaya da yake takawa musibu ne waɗanda Allah yake karkade masa zunubansa da waɗannan musibu to haka rayuwar mumini take jarabawa da musibu wasu na bin bayan wasu shi kuma yana ta kokari kullun yaya za a yi tsira ya za a yi rayuwa ta dadi a nan duniya da kuma lahira haka yake faɗi tashi yana wannan gwagwarmaya har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa ko dai ya haƙuri ya jure ya samu lada ko kuma ya gaza ya taɓe ya samu zunubi akwai wasu abubuwa waɗanda duk irin bala'in da ake ciki da duk irin gwagwarmayar da ake ciki idan kai riko da su to kai zaka samu wani jin dadi ko da a matakin ka ne na rayuwar kai kadai daga cikin su abu mafi muhimmanci shine ya zama imanin ka mai kyau ne ka kasance kana jaddada imanin ka da Allah kana kuma iya kokarin ka wajen ganin cewa ka aikata abubuwan alkhairi daga cikin farillai da wajiban da Allah ya daura maka da mustahabbai da sauran abubuwan da idan ka aikata su ranar alkiyama zaka samu ka tsira har ma ka manta da dukkanin wahalar da ka sha a wannan duniya Allah yana cewa cikin suratu Muhammad wallazina amanu wa amilus salihati kaga wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai wa amanu bima nuzila ala Muhammadin suka yi imani da abinda muka saukar inji Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa al-haqqu min rabbihim kuma abinda Allah ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine gaskiya daga ubangiji Allah ya ce wanda ya haka kaffara anhum sayyi'atihim sai mu kankare musu zunubansu wa aslaha balahu Allah ya ce kuma mu tsanantar da zakatansu don kana so ka samu natsuwa a zuciyarka abu na farko shine ka jaddada imaninka kuma ka dage wajen yin aiki na gari haka nan a wani waje cikin suratul an'am Allah yana cewa wallazina amanu kaga wanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin basu takuda imaninsu da shirka ba Allah ya ce ulaika kaga waɗannan lahumul amnu suna da aminci ranar alkiyama wa hum muhtaduna kuma a nan duniya sune shiryayyu kana ganin akwai wata ni'ima da ta kai girman a ce ka ji a zuciyarka cewa kana da aminci Allah ya baka aminci kuma ya girmama ka da cewa ya gyara zuciyarka musamman a wannan yanayin da wannan zamanin wanda gwagwarmaya da faɗi tashi ta yi yawa rigingimin tattalin arziki da na ainihin zamantakewa da na tsaro da halin lafiya da sauransu suka zama cikin sawarwara hakanan kuma ga matsaloli na ɗabi'u da fitintunu na shaɗan iri daban-daban ga su har ila yau muslim ya ruwato hadithi daga suhaib ibn sinan Allah ya ƙara masa yadda suhaibu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amarin mumini yana da ban sha'awa al'amarinsa gaba ɗayansa mai ban sha'awa ne kuma ba mai samun irin wannan sai mumini shine wane shine wanda in ya samu abin alkhairi sai ya gode wa Allah sai haka ya zama alkhairi akan alkhairin da yake ciki in ya samu wata jarabawa ko wata musiba ta riske shi sai kuma ya haƙuri sai haka ya zama alkhairi a gare shi duk da yana cikin musiba abu na biyu daga cikin ababen da za su sauƙaƙa maka wannan damuwa da ake ciki shine ka zama mai ƙana'a da yadda da abin da Allah ya baka da tawakkali a wurin Allah da neman falalarsa ya kai dan uwa musulmi idan kana so ka ji saukin wannan rayuwa to ka mika al'amarinka ka zama mai yadda da ubangiji kar ka zama mai yawan surutu da ganin cewa Allah ya fi son wani ko ya fi girmama wani fiye da kai Allah yana cewa wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd kar ku dinga wato yin buri na abin da Allah ya baiwa wasunku sashen wasunku Allah ya ce lirajali nasibu mai maktasabu walin nisa'i nasibu mai maktasabu maza da mata kowa yana da rabo a cikin abin da ya samu kada ka ga abin da Allah ya ba wani ya tsole ma ido ka kama hasada ka kama jin haushi kai ma ka dinga tuna Allah ya baka wata baiwa wadda watakila bai ba wancan ba watakila abinda Allah ya baka fa ma atani Allahu khairun mimma atakum hala abinda Allah ya baka ya fi abin da Allah ya ba waninka da kake kallon ka ba ya fi naka so da kana so ka ji sauki a wannan rayuwa ya zama kayi kana da yadda da Allah ka sallama mushi kana ganin abin da ya baka alkhairi ne ka daina kallon na wani haka nan ya zo a cikin hadisi ingantacce wanda ke cikin Tirmidhi da Ibn Majah da ma Bukhari a cikin Adabul Mufrad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya wayi gari a cikin inda yake rayuwa da zuciyarsa da gidansa da harkokinsa ya wayi gari cikin aminci ya wayi gari jikinsa da lafiya ya wayi gari da abin da zai ci a wannan rana annabi ya ce to wannan kamar an bashi duk abin da ake ba mutum a duniya domin shi ma mai wadata ko mai sarauta ko mai arziki ko duk wanda wani abin hannunsa ke baka sha'awa to shi ma iya bukatar shi kenan a rana amincin da ke cikin wannan rana da lafiyar jikinsa da abin da zai ci al-imamu shafi'i a cikin wani waƙe nasa yake cewa yace ni na dogara ga Allah wanda shine ubangiji na kuma na yarda da abin da Allah ya bayar cewa shike raba arziki dan haka na san duk abin da yake arziki na ne ba zai kubuce min ba ko da yana karkashin teku Allah zai zo mini da shi cikin falalarsa ko da ban faɗa da bakina ba yace saboda haka dan me zan sa wa damuwa da a cikin zuciyata da bakin ciki saboda wani abu da na rasa bayan na tabbata Allah shi ke raba arziki har ila yau da gaske ababen da suke wanzawa da mutum samun sauki ya ji daɗin wannan rayuwa duk da kuncinta shine yawaita ambatan Allah wato ambatan Allah yawan salati da istighfari da hailala da sauran ababen da ake ambatan Allah da su a baki da wanda ake abata Allah da su a zuci da wanda ake hadawa baki da zuci suna da wani sirri akan zukata wajen raya zukatan da wanzawa da zuciya da jin sauki da samun hutawa da kuma tabbatarwa da zuciya natsuwa da haka ya kai dan uwa musulmi ka wanzu cikin abatan Allah dan ka samu zuciyarka wato sa'ada Allah yana cewa waɗanda suka yi imani zukatansu suna natsuwa sakamakon sakamakon ambatan Allah dama kuma ambatan Allah shi ke natsar da zukata kamar da Allah ya ambata a cikin suratul ra'd waɗanda ba su ba fa sai Allah yake cewa waɗanda suka kauda kai daga ambatona su kuma suna da rayuwa mai kunci a duniya da lahira Allah ya ce ranar alkiyama za mu tashe su a makance sai su dinga cewa ya Allah ya aka tashe mu a makance bayan a duniya muna gani sai Allah ya ce ai ayoyi na sun zo gare ku kuka yi biris da su saboda haka kuma a ranar alkiyama za a fita sha'anu wani ya cikin sotu ƙwaha alimamu ahmad ibn hanbal ya roto hadisi a cikin musnadinsa haka nan shi da hakim da isnadi wanda ke kan sharaɗin bukhari da muslim daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wata rana annabi yake ce mana sabaqal mufarriduna al mufarridun wato wanda suka yi masa'o'in su zarce annabi ya ce sun ci nasara sai muka ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su wane ne waɗannan wanda suka yi wa sa'a zarce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su ne azzakirina Allah kafiran wazzakirati su ne masu yawaita ambatan Allah ubangiji cikin maza da cikin mata yace allazina yahtaruna fi zalika lillahi azza wa jalla yace waɗanda suke mancewa da sha'anin komai ya zama damuwarsu kawai sha'anin Allah ubangiji madaukakin sarki wanda duk ya shagaltu da haka babu shakka zai manta da damuwar nan ta duniya kuma ya samu zuciyarsa sa'ada ya samu zuciyarsa tsira ɗan uwa masu albarka abu na gaba da gaske ababen da suke samu mutum tsira a wannan rayuwa akwai yawaita sallah wato ka tsaye da sallolinka na farilla maza wanda suke zaman gida lafiyayyu su tsaye da su a cikin jami'i sauran mutane kuma su tsaye da su kamar mata da matafiya da marasa lafiya da sauran masu uzuri su tsaye da su koda ba a jam'i ba amma akan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance duk sanda wani abu ya sa mishi bakin ciki sai ya maza ya sallah saboda da sallolin farilla da nafilfili na wuni da na dare suna samu da bawa natsuwa su cire masa damuwa haka nan al'imamu abu dawuda da ɗabarani suka ruwaito cewa wani mutum cikin ƙabilar kuza'a yake cewa kai bari in tashi in yi sallah ko ta fita da ni cikin damuwa da nake ciki sai wasu suke ganin oke wato kai sallah ma ba dan Allah kake yi ba kawai dan damuwar rayuwa kake yi sai ya ce a ba haka bane ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kasance yana faɗin wannan magana yana cewa da bilalu arihna biha ya bilalu tashi ka ka kira mana sallah ka tayi mana da iqama mu yi sallah saboda mu gana da Allah mu fita daga cikin damuwar nan ta duniya ya kai dan uwa musulmi ka guje wa irin tunanin da ya zama gama gari a cikin mutane waɗanda muke ganin cewa babu abin da ke samar da daɗi a wannan duniya illa mu samu dukiya ko mu samu shahara ko mu samu mulki ko sarauta ko wata ɗaukakar duniya waɗannan abubuwa ba sa'ada ba ce su a'a jarabawa ce da Allah yake jarabtar mutane kuma ɗan jin daɗi ne na ƙanƙanin lokaci amma abin da ke wurin Allah shine mafi alkhairi da haka ma Allah yake ce mana game da kafirai kada abin da ke hannunsu na dukiya da 'ya'ya ya dinga burge mu Allah ya ce Allah ya ba su dukiya ne ya ba su ƴaƴa ne da sarauta dan ya azabtar da su a nan duniya kuma dan zuka dan rayukansu su fice ba tare da sun imani ba Allah ya ba kafirai daukar da suke gani da arzikin da suke da shi da wadatar su da karfin tattalin arziki dan su shagala da wannan abin na duniya su ta shan bakan wahala dan alkinta wannan duniyar tasu ba za su ankara ba har ransu ya fita ranar mutuwarsu ba tare da sun imani ba to kai musulmi abinda ake so da kai ya zama abin duniya kana neman lahira da shi ne wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kai ya shagaltar da kai daga lahirarka kai ya zama shine burinka idan ka samu ka aikata alkhairi da shi annabi yana cewa ni'mal malus salih inda al-abd salih ma dalla da dukiya wadda take mai nagarta wato dukiya halas a hannun bawa wanda yake mutumin kirki wanda zai aikin alkhairi da shi to haka wanda ya samu arziki haka wanda ya samu sarauta haka wanda ya samu wata daraja wannan abin da ka samu ka dauka jarabawa ce daga Allah kuma ka aikata alkhairi da shi dan ka tsira amma kai zama shine shagalinka wanda yake mantar da kai komai domin shi shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innaha amanatu shugabanci amana ce wa khizyun kuma taɗewa ce ranar alkiyama wa nadamatun kuma nadama ce da cizon ɗan yatsa ga wane ga duk wanda ya shugabanci in banda illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya anshi shugabancin bisa cancanta wa addal ladhi alaihi fiha ko bayan ya cancanta da aka bashi shugabancin kuma ya aikata abin da ya kamata ya aikata da shugabancin bai yi zalunci ba bai yi san kai ba bai ba bakere ba al-imamu zahabi a cikin mashhur littafin sa mai suna tarihul islam wa wafiyatul mashahir wal a'lam ya ruwaito wata kissa mai ban mamaki wanda kissan nan mafiyan malamai suna danganta ta ga Haruna Rashid wato halifa na biyar a cikin halifofi na Banu abbas ɗaya daga cikin mashahuran sarakuna a tarihin musulunci wanda suka yi mulki suka nuna isa a cikin mulki wanda kafirai suka tsorace su ya shekara 23 yana sarauta ya rasu a shekara ta 199 bayan hijirar maza da 93 bayan hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai shi ko kuma ɗaya daga cikin ƴaƴansa shine Ma'munul Abbasi wanda shi ma halifa ne mai ƙarfin mulki wanda ya biyo bayan ɗan uwansa Al-Amin shi kuma ma'amun ya rasu ne shekara ta 218 bayan hijira to ɗaya daga cikin waɗannan sarakuna da ya rashin lafiya likitoci suka tari gabansa aka yi ta magani magani bai yi ba haka cire tsammani daga rayuwarsa sai ya tara mutanen gidansa ya ce a je a kawo mini nau'in likafani da ake da su a fadan nan a kawo likafani iri daban-daban masu tsada ya duba mafi arha a ciki ya ce wannan ma ya ishe sannan ya ce a je ɓangaren makabarta da aka ware na sarakuna a je a tona min kabari na so in gan shi kafin da mutu aka je aka tona kabarin ya ce to ku ɗauke ni aka ɗauke shi a kan gado kamar gadon mara lafiya kamar stretcher da ake ɗauka mara lafiya aka kai shi bakin kabarin ya ce ku juyar da ni ya leƙa ya ga ƙanƙanin ramin nan sarki ne fa wanda aka ce a zamanin shi babu inda za ka hau doki daga bagadaz ka yi tafiya ka su kwani dokin ka kai ƙarshen mulkin shi gabas da yamma kudu da arewa sai dare ya iske ka tafiyar doki kafin ka kai ƙarshen faɗin sarautarsa to dare zai yi baka isa ba aƙalla sai an yi tafiyar kwana uku a doki ake iya kaiwa iyakar wato geographical location na mulkinsa amma da ya ga kabari ya ga lahadu ya ga cewa yanzu shi a nan za a saka shi nan da 'yan awanni sai ya fashe da kuka shi ne karanta faɗin Allah cewa ma agna anni maliya halaka anni sultaniya ya ce wallahi kuɗina da dukiyata ba ta amfana mini kamai ba ya ce mulkina ya ƙare sannan ya ƙara fashewa da kuka ya ce ya ubangiji ya kai wanda mulkinka baya ƙarewa ka tausaya ma bawanka wanda yanzu ina mulkin shi ya riga ya ƙare to haka mulki yake haka sarauta take haka dukiya take haka duk wata shahara da duk wani kafafa da wani yake a duniya to iyakacin ta kenan idan ka aikata alkhairi ka ganshi a lahira idan baka aikata ba to wannan sarauta da kai da shugabanci da arziki zai zama maka bala'i ne a gaban Allah saboda ka ya ƴan uwa musulmi mu sani da cewa wannan rayuwa da muke ganin ta babu yadda za ta zama wai a ce a zauna shiru salin alin haka gaba daya babu wata fitina ba a zama haka Allah bai tsara sunnar rayuwa a zauna haka ba amma duk sanda fitina ta auku to mu koma ga Allah mu tuba daga zinubanmu mu nuna wa Allah mun gaza mu nemi agajinsa sai ga Allah ya ɗauke mana wannan musiba saboda ka wannan musibi da suke da suke faruwa a cikin rayuwarmu makomarsu kawai kenan Allah ne kaɗai zai mana maganin su tunda an gwada an gwada duk wata dabara ba ta yi aiki ba duk wani jawabi na masana bai yi fa'ida ba duk wani canza ƙura'a da canza jam'iyya da kawo wasu ‘yan takarkari ko kawo wata jam'iyya ko wasu mutane da aka amince da su duka babu abin da ya gyara duk wani abu da ake tunani kullum sai ƙara wato lalacewa al'amari yake saboda haka idan muna so mu tsira to mu koma ga Allah ko Najeriya bata gyara ka ji daɗinta ba idan kai ka gyara ka da Allah za ka ji daɗi wata rana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والآفية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والآفية في ديننا ودنيانا وفي أهلنا وأموالنا اللهم استر أوراتنا وعامر روعاتنا وحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا إله إلا الله